malikin daga imam maliku radiyallahu ta'ala anhu da eh an suhaili bin abi salihin daga suhaili dan abu salihin shi kuma daga babansa shine abu salihin din shi kuma daga abu huraira abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za ta waga al'abdul muslimu idan bawa musulmi ya yi alwala awal muminu ko bawa mumini ya yi alwala idan ka ja ce au to shakullin rawi shi rawin ne yake shakku cewa a hadisin wato ruwayar a hadisin musulmi aka ce ko muminu aka faɗa to faka sala wajahu ya wanke fuskarsa tarajat min wajhihi kullu qadi'atin nazara ilayha bi ainihi ma'al ma'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga fararar alwala yace duk muminin da ya zauna zai yi alwala ya ɗebo ruwa ya wanke fuskarsa to wanko wannan da yake a fuskarsa ba kura da datti kawai yake wankowa ba a duk zunubin da ya gani da idansa to wannan wankewar ya wanko shi haka duk zunubin da ya sheka da hancinsa wannan wankowar ya wanko shi ga baki ɗaya shi ne kullu kaɗe a cikin duk wani kuskure da ya laifi da ya yi da ainihi da idanuwansa za su zube ma'alma'i tare da ruwa au ma'akil ƙasar alma'i ko kuma tare da ƙarshen ɗigo na ruwa da zai ɗige da wankan fuskarsa to zunubin fuskar gabaki ɗaya mazal mai ruwa ya ce aunaha domin ya ce ma'alma'i ko ne tare da ruwan au ma'aki da kaɗarar ma'i ko kuma tare da ɗigo na ƙarshe na ruwan aunaha wa haza ko wata magana mai kama da wannan wannan yana nuna malaman hadisi sun yarda a yi ruwayar hadisi da ma'ana ba lalle sai da lafazi ba e ba lalle sai lafazin yadda maza Allah ya faɗa ka faɗa ba za ka iya cewa an gaya mana magana mai kama da haka ko shigen haka shi ne auna haza ya faɗi magana shigen haka ko irin haka to malaman hadisi sun yarda a yi ruwaya amma lalle ya zama da ma'anar ta yi mutabaka da lafazin kada ya zama da ma'anar ta saba da lafazin to ba za a karba ba in ya wanke hannayensa kuma min ya dai kullu kaɗe a can duk wani laifi da ya yi daga hannayensa za su fita ya dawo da hannunsa ya rike duk abin da ka taɓa Allah bai yadda ka taba ba ko ka rike Allah bai yadda ka tuke ba ko ka shafa Allah bai yadda ka shafa ba to in ka zo alwala ka wanke hannunka duk zunubin da kai da wannan hannun ya zube ma'al ma'i tare da ruwa ko kuma tare da digon ruwa na ƙarshe da ya yi wanke hannunsa na ƙiyan minar zunubi har sai mutum ya fita tar tsatsanka daga dukkan zunubai wannan farala ce daga farala a a wani hadisi manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa shugabani labari da mutum zai a ce akwai tafki a kofar gidansa kullum sai ya yi kurmuwa cikin wani tafkin nan so biyar yana wanka ya yi da safe ya yi da tsakar rana ya yi da kusan la'asar ya yi da magarba ya yi da isha manzala ce akwai da tun da za ta ragu a jikinsa suka ce a yasu to haka arwala take da zunubi duk sanda ka yi arwala malaman ruwaya suka ce ai shi abu isa ma ya taƙaita domin magana fuska ya kawai da hannu a wannan hadisin amma a hadisin asalin hadisin mazala duk gaɓuɓin sai zai faɗe su hatta kafarka inda duk ka je inda Allah ya hana ka zuwa ka je to in kai arwala arwala za ta zube wannan da abu kullun cikin haka kake kullun cikin haka kake na'am to shi ne daga ƙarshe kamar yadda ya saba imamu turmuzi yake cewa haza hadisun hasanun sahihu wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce kuma dama hadisi ne na imamu maluku akwai shi a muwadda wannan hadisin shi ma daga suhailu shi ma daga babansa daga abu hurera haka ya zo dama a cikin ruwayan maliku shi ma haka ya ɗauko shi ya saka shi domin wannan shi ne abinda za ka ƙara fahimtar yadda malaman hadisi ne duk wanda ka karanta hadisinsa ko a bukari ko a musulun ko a turmisi abu dawuda ibn maja nasa'i babu wanda bai rawaci hadisan maliku ba dukkansu saboda me ya jawo haka sukarsu da maluku amintuwarsu da maluku yadda su da cewa imam maluku ya isa ya ce maza Allah ya ce babu wani littafin hadisi tun daga kan bukhari har ya zuwa ibn maja da ya wato tsiraita daga hadisan wato a imam malik amma za a ga su a tsakaninsu akwai wanda bai roci hadisin wani ba ko ko ɗaya in kaga an ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawace shi ba wai kwafo shi daga bukhari ba a'a shi ma ya same shi ta wata hanya daban ba ta hanyar da bukhari ya same shi ba sai suka hada a hanya sai kaga an ce muttafaqun alaihi amma kaga shi turmuzi nan kwafo waye kamar yadda imam maliku ya ruwaya ta zo kawai abin da ya kara daga kansa zuwa malikun kawai amma ana zuwa wa maliku daga nan zuwa annabi sallallahu abu huraira to yadda malikun ya kawo haka shi ma ya kawo to wannan shi zai nuna ma cewa su malaman hadisin sun yarda da maliku almajiransu ne na zamani yanzu ba su da maliku ba almajiransu ba su ma kai almajiransu ba ba su ma kai almajiransu ba masu da'awar hadisi ne yanzu su ne ba su da maliku amma shi turmuzin ya yarda da maliku ko ai shi kenan ko shi wanda kake takama da shi to shi ya yarda da maluku inda bai da imam maluku ya kawo hadisin sa abu salihin din nan da kaji an faɗa saboda kamar ya ga muku shi yana tafiya tare da mustalahu yana dan faɗin wani abu dangane da abin da ya shafi ilimin mustalahu hadis ma'ana ilimin sanin mustalahu hadis shi mustalahu hadis ilimi ne da yake bincike akan abu biyu yana bincike akan masu ruwaya kuma yana bincike akan matanin da aka rawaito su waye suka rawaito kuma me suka rawaito shine ilmul hadisi dirayatan wa ruwayatan ilmul hadisi dirayatan wa ruwayatan ka san suwa suka rawaito hadisin kuma me suka rawaito to wannan shine shi imamu tun zai ke tafiya akai to da kaji ya faɗi abu salihin ya ce shi ne walidu suhailu baban suhailu kuma huwa shi abu salihu ɗinnan shi ne abu salihu sammani domin wasu za ka ji ba sa haɗa shi da nasibarsa to shi ne in ka ji an ce abu salihin kawai ko kuma ka an ce abu salihu sammani shi ne dai to kuma asalin sunansa zakawalu don wani lakabinsa yana sa sunan ya ɓace nan da aka faɗe shi da sunansa ka kasa gane waye wannan sai ka kasa gane waye yanzu in kai an ce zakawan to sai ka ashe shi ne abu salim alkunyarsa ce abu salim samani shi abu hurairar da kaji shi ne mai ruwayar hadisin uku tiliba bi ismi an yi saɓani a cikin mewar hakika sunan abu hurairar sunayen an ce wajen saɓani 36 aka yi akan a gano mai haƙin su ba malaman hadisi ba sa barin komai irin abin da bature yake cewa wato dutsen da ba a ɗaga shi ba ba an abin da ke ƙarƙashinsa ba ba sa barin komai saboda haka lalle a gano waye abu hurera shi suke kira wani wasu suke kira shi wani wasu suke kira shi wani me amma me haƙiƙa sunansa wasu ce abdu shamsi wasu ka ce abdullahi dan amru sunansa kenan haka za dai aka dinga shi muhammadu bin amru shi ne shi bukhari ya ce na fi zaɓa shi ne muhammadu ɗan ismail ɗan tun da shi turmuzi almajirinsa ne ya ce to muhammadu ɗan ismail bukhari shi dai ya fi ganin cewa abdullahi sunan abu huraira wahuwal asau ni ma dai ina ganin shi ya fi dacewa har yau dai abu isa ya ce a cikin maganar da muka faɗa ai kaji mun ce an usman bin wato a cikin ofin babu a cikin babu daga cikin waɗanda aka rawaci wannan hadisin a wajen su ba abu hurairar kawai ba an karɓo shi daga usman ɗan affan wa sauban da saubanu baran na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa sunabiji da sunabiji shi ma an rawaci hadisan a wajensa wa amru bin abasata da amru dan abasa haka salmanul farisi ma da abdullahi dan amru dan asi duk sun rawaito wannan hadisin to sunabiji da na faɗa a sama alazirawa an abubakar shi shi ne ya yi ruwaya daga sayar da abubakar shi wannan sanabiji a cikin waɗanda muka waɗa a sama ɗinnan shi kaɗai ne ba sahabi ba amma dukkansu sahabbai ne shi wannan laisa lahu samakon bai ji ba tsakaninsa da manzala mai rasulun salam bai taɓa jin komai a wajen manzala ma'ana amma fa ya rayu a zamanin manzala ya rayu a wajen manzala amma allah bai kaddara sun haɗu ba saboda haka bai taɓa jin komai a wajen manzala sallallahu alaihi wasallam asalin sunan shi sanabiji shine abdurrahman dan kusaila wayukanna abu abdullah ana masa ma alkunya da abu abdullahi shi an gano tarihinsa shine abin da ya same shi a rahama ilin nabi sallallahu alaihi wasallam ya taho daga garinsu ya zo madina wajen manzala sallallahu alaihi wasallama yana kan hanya ko kubiran nabi manzala ya wafati saboda haka ya iso madina manzala ya yi wa fati bai tadda manzala da rai ba amma sun hada dai zamani sun hada zamani kuma yana musulmi kuma ya taho su haɗu da manzala sallallahu alaihi wasallam Allah bai kaddara sun haɗu ba irin wayannan su ake cewa mukhdaramuna ma'ana wanda darajar su ta fita tabi'i amma ba su kai sahabi ba shi tabi'i rana ba ta taba haska su tare da manzala ba ma'ana bai taba hada zamani da mazala amma mukhadaram rana ta haska su da mazala amma bai hadu da mazala yana musulmi kuma irin suna jaki irin su shi wannan sanabiji din mu'minai ne suna wani gari Allah bai kaddara su zo sun hadu da mazala ba ka san wato Allah bai saka ka cikin rabo ba wato gasa a garin kullum sai mutum ya daga cewa bari sai watan kaza na je madina mu haɗu sai watan kaza na je madina sai watan kaza na je har kaga da ya zo a shekarun farko da ya musulun da aga ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to dan wannan jinkirin shi ya shiga tsakanin su bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani malami ya yi tafiya ya daɗe yana san yana jin labarin imam maluku yana so ya zo madina da sun maluku ya ga maluku ya yi ta kwadago kasan almajirai da talauci ya yi ta kwadago ya yi ta haɗa kuɗi da kyar aka samu yan dabbar da za a haura kuma da zai haura ɗan guzuri ya taso ma tun daga magaru ya taso ma madina yana son ya zo in ya zai manzala ya ga imam maluku ran da ya shigo madina rannan ya ga mutane a gigice sai aina ita mai faru aka ce ai maliku ne ya rasu ya shigo cikin madina nan da ya zo rannan maliku ne ya rasu ya ce ka Allah wadaran talauci saboda sai da ya tsaya akan hanya ya kwadago da yana da cikakken guzuri da ya tadda maliku ya ce to Allah wadaran talauci to yana kan hanyar maza Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam a hadisai ya rawaci hadisai da yawa domin daga nan kuma yazo wajen sayyidina Abubakar sayyidina Umar ya dinga karantar abubuwan da manzo Allah ya ba musu wasanabi bil asari al ahmasi sahibin da yace amma wasanabi wancan sanabiji ne ko sanabiji to shi kuma wannan salabiyu ne shi wannan don karka haɗa wancan da wannan ya ce shi wannan ya ga manzo Allah sahabin manzo Allah ne yuqalu lahu sunabiji a irin shi ma ana kiran shi sunabiji amma karka haɗa wancan da wannan shi wannan sunabiji din kuma duk an bi hadisi ɗaya rawaita daga annabi sallallahu alaihi wasallama da yace inni mukasirun bikumul umama fala ta katilan na ba'adi shi wannan hadisin shi kadai aka ji a bakinsa shi kadai ya rawaita ka san ko a mata mazala ko wace hadisi ɗaya ta rawaita hadisi ɗaya ma'ana ba hadisi ɗaya ta ji ba ba hadisi ɗaya ta sani ba almajirin da ya dace da ita ya har ya ji wannan daga wajenta ya zo ya gaya wasu to ɗaya aka samu ka san abu da yawa yanzu sai na abokan rajalau ta'ala hadisin da aka rawaito a yansu ba su wuce ɗari ba amma ga abu hurera ya haruci dubu biyar to wasu shawai to yanzu an yi ba shaci faɗi ba abu hurera ya gangayi shi abubakar da shi aka fara da shi aka tsare ya roshi hadisi ɗari amma ya zamana wato su shi abu huraira ya zo ya roshi dubu biyar kuma duk almuksiru na mirar ruwaya ɗin nan da abu huraira da anas ɗan malik da abdullahi ɗan umar da jabiru da nana aisha da abdullahi ɗan amur ɗan asi su shida ɗin nan har da ma abu sa'id al-kudri waɗannan almuksiru na mirar waya duk cikinsu ba a sharatun bashiri na ɗin mutum goma nan babu su ba abubakar a cikinsu ba umaru ba usmanu ba ali balantana sa'adun sa'idu da abdurrahmani da sauransu duk babu su a ciki me ya kawo haka saboda su waɗannan su rayuwarsu ta yi tsawo bayan mazala sallallahu alaihi yanzu na na aisha ba ta yi wa fati ba sai hijira na da shekara hamsin da takwas da wani abu shi kuma sai na abuka ya yi fati hijira da shekara wato bayan wafatin manzala da shekara biyu to kaga wani hadisi za a karanta don abokan masu neman hadisin aika da aini to ba su zo ba sannan ba su zo sannan lokacin sai na umaru ba ba su lokacin sai na sai da mazala aka ce yanzu iya mazala ya fara ya kai kusan shekara ashirin da barin duniya to sannan tabi'ai suka dinga tururuwa zuwa madina suna tambayar ne aka yi to waɗanda suka samu a sannan su suka dinga karantarwa to duk waɗannan da jabiru da abdullahi dan umar da wayaki da suna da sa'anas dukkansu babu wanda mazala ya bari a duniya ya kai shekara talatin na na aisha sha takwas ma gare ta anas dan maluku yana da shekara ashirin amma bai mutu sai da shekara ɗari to don mai ba za a karatu a wajen shi ba abdullahi dan umar shi ne ɗan dattijo ma bai kai shekara talatin ba saboda lokacin da aka yi hijira tana da shekara biyar yakin kandak ko shekara shida yakin kandaku kenan shi kuma yana da shekara goma sha shida sannan to kaga in ka karo hudu yana da ashirin maza Allah yin fati to amma sai da shekara tamanin da wani abu abdullahi dan abbas shi ma bai shekara ashirin ba maza Allah yin fati amma sai da sai ya take har ya daina gani ba saboda tsufa kaga dole ai karatu da yawa a wajen wayannan fiye da yadda za a yi a wajen dama hikimar da ya sa manzo Allah kenan ya ja su a jika ya gumbuda musu ilimai saboda ya san waɗannan su ne za su daɗe su waɗannan da ta yi abokan duk shekara biyu wanda ya tafi shekara uku wanda ya tafi shekara da baki ɗaya duk suka zo suka tafi to saboda haka waɗanda suka ɗan jima suka kai shekara biyar ko ashirin irin misali irin sai na ali sai na ali ya shekara tun da kusan shekara ashirin da wajen bakwai ko da shida sanda yi wafati da wafatin manzala sallallahu alaihi wasallam shi kuma rigima ta siyasa rigima ta siyasa ba ta bari an yi karatu ba domin wani ya zo ya ce masa wai mai isa lokacin sayan da abokar lami lafiya ana zama lafiya sayan da amur lafiya amma kai lokacin ka sai fada sai yaƙi wai mai ji haka ne ya ce lokacin sai na bukar da umaru da usman da ka faɗa haka ne an zana lafiya sannan su ne shugabanni mu ne ko mabiya shi sa aka zana lafiya yanzu ko mu ne shugabanni ku ne mabiya ku ne mabiya ya za a yi a zana lafiya da tare da ku zai na ne ce ai abin da ya ce aka zauna lafiya a wancan lokacin mu ne mabiya sai aka zauna lafiya yanzu kuma ku ne mabiya yau da aka zauna lafiya to wannan ta hana wato a yi karatu sosai da ya kamata da an samu nutsuwa da an su ilimai wajen sai na da an samu nutsuwa da an ji ilimai to rashin nutsuwar to dan iya abin da ya karantar to kuma sai aka dinga cakuɗa shi da siyasa shi yasa malamai sai suke taka tsantsan ma sun ji an ce hadisi na sai na ali domin mafi yawanci 'yan siyasa sun dinga amfani da maganganunsu suna faɗin abin da suka gada yi sa malamai sai suka kau da kai sai wanda suka tantance sun tabbatar kai wasu malamai ma suka ce duk hadisin da aka ji in dai an ce wani daga wannan bangaren kuma hadisin yana faɗin faralar wato ahalul baiti ko faralar sayyid na ali ku dakatar da hadisin shi kenan dan ƙarshe sai a ji bayan da ake so ba amma ba wai don ba a yadda da shi wani yanzu faralar sai da na'ali ko ka faɗe ta ko ka faɗe ta akwai abin da zai shafe shi to kaga shi ba za ta shafe shi sai dai kai in kai karya ta shafe ka matsayinsa da darajar shi da shi da ƴaƴansa da zira'arsa suna nan ko ku roci hadisin su ko ka koyi roci hadisin su darajar suna nan ba abin da ya shafe su to amma matsalar abin zai dama nan ƙasa nan ƙasa amma darajar su da martaba su nan to wannan shi sa kake ganin ruwayoyin hadisin suna caccanjawa malaman sun sha wahala kafin mu ga an haɗa mana abin nan an sha wahala an sha wahala wannan hadisin da gani kwaya ɗaya sai a yi tafiya wata shida don a je a karɓo shi sai a yi tafiya wata shida yanzu idan imamu turmuzi ya ji an ce wato wane ya karantar da hadisi kaza ya ji labarin a har yanzu ko yana nan amma yana ina aka ce yana agadas to bai da sauran aiki sai tafiya agadas ya je ya same shi gaisa na ji labarin an ce aiko ka zauna a madina haka ne kuma ka haɗu da walan wane eh haka ne to ko za ka gaya mu wani abu da ka ji a wajensa sai ya ji ya karanto masa wannan hadisi kuma yadda aka faɗa shi to alhamdulillah dama wannan hadisi ne yana yace ai haka haka ka ji ka sai zan koma shi ke kuma sai ya juyo ya dawo a haka fa aka tara mana wa'annan Allah ya saka musu da na'am sai babi na uku shi kuma zai magana ne akan wato an miftahi salatu ɗuhu wato ɗuhu a kan mabuɗin sallah wacce aka yi arwala za a yi ta menene mabuɗin sallah ko sallah ta tsarki malam kutai batu shi zantar da ni da malam hannadu shi ma ya zantar da ni da malam mahmudu bin gailan dukkan waɗannan malamansa ne ya ji wannan hadisin a wajensu suka ce wakiyon malam wakiyu ya zantar da mu an sufiyana daga malam sufiyana to kun ji wannan ɗaya ɓangaren kenan sai ya kone bai saka ha'in ba amma akwai ha'in tahawini shi sai sa abuwan kawai eh a'a mai ɗab'in ne ya sa mai shi bai sa ba shi bai sa ba mai ɗab'in ne ya sa mai saboda ya gano abin da ya to saboda mu almajirai da za mu zo daga baya sai ya nuna mana kwanance wajen don mun zo kan mu miƙe sannan ai kaga cewa ma malam ya ce sufiyanu sufiyanu ɗin nan biyu ne kuma duk manyan malamai ne kuma duk tabi'ai ne to wanne malam yake nufi idan akwai suna guda biyu ko guda goma in Allah yi wa ɗaya fice a ciki to shi wanda aka yi ficen sai a dinga faɗin sunansa ba tare da an faɗi sunan baban shi ba saboda in dai ba shi ba to kowa ya faɗi sunan baban shi don a gane amma in aka faɗi sunan haka kawai kamar yanzu misali umar ba sai an ce bin kaɗayu ba da an ce umar a musulunci to an san dan kada ba ake nufi to in ba shi ba a faɗi waye sai a sai wannan ko ba in ba shi ne sai a faɗi sunan baban wancan ko Usman duk manyan sahabban nan sunan su kadai ya ishe su saboda haka to amma in aka samu wato jarumai suka zama gwanaye guda biyu kuma kowanne fatacce ne a to wannan sai an yi bayani akwai sufiyanu sauri akwai sufiyanu bin uyainata wa'annan wato sa'annin maluku ne bujimai wasu ma suna gaba da maluku a cikinsu sufiyanu sauri har maza ba gare shi tashi ta kansa hakanan sufiyanu ibn uyainata to wani sa'in sai kai suna cewa sai a ɗauke sufiyanin sai a ce ibn uyaina ko ibn sauri ana nufin ɗaya to nan malam sai ce sufiyan ka san malami wani sa'in har haka duk ka'idojinsa wani sa'in dai zai ɗan kawai dake kawai ya nuna matsayinsa ba sai ya tsaya yana ta bayani ko da shi ba Ka ga maluku in ya karatu ya karatu kawai sai ce wa balagani shi na samu labari su malamai malaman hadisi masu neman suwa suka rawaito duk ya shafe su ya ce kawai ni na samu labarin haka shi kenan ya ce sai ya ce ya an yayi irin kamar maluku ya isa ya ce na samu labarin an yi abu kaza saboda ba a san dalilin da ya sa an san ba wasa tare da shi ba zai karba abin da bai tabbatar da shi ba to tun da ya tabbata a wajen shi kenan to ka duba bukari duk tsantsenin bukari duk riwayar bukari amma malamai su lissafa sai da ya rawaito hadisi mu'allaki shi ma hadisin da ba mai ruwaya ko daya sai da ya ce ƙalar sallallahu alaihi wasallam ba sahabban da ya shafe su kawai shi bukhari ne ya ce manzo Allah ya ce magana ta kare eh to shi ba shi sa ne ya ce kawai an sufiyana sannan ruwaya ta biyu kuwa yace haddathana muhammad bin bashar haddathana abdurrahman bin mahdi haddathana sufyan ayyo dai kawo haddathana sufyan an abdullahi bin muhammad bin aqilin daga abdullahi dan muhammad dan aqilin ana muhammadu bin al-hanafiya ce daga muhammadu dan hanafiya dan sayyidina ali ne kuma ana kiransa ka duba shuhura ta baba irin ta sayyidina ali shuhura kana da uba irin sayyidina ali amma har haka dan a nuna halal ne sai ake kiran shi da sunan babar shi eh wasu kuma suka ce a shi'a ne daga baya suka suka mai haka saboda ya nuna kamar daban ne tun da shi ba na na faɗi ba mace ta haife shi to kawai a dinga ambatar shi da sunan baban shi bayan ga baban shi kuma dan sai da na ali ko kuma Allah ya taimake shi sai ya zama malami ta ƙi zahiri duk duniyar musulmi aka yadda da iliminsa kuma aka yadda da kamewarsa da zuhudansa babu shakka su sai na hasan da sai na husaini sun ɗaran masa saboda jinin maza Allah da yake jikinsu to amma shi ma akwai jinin maza Allah a jikin shi saboda sai na ala'ai akwai jinin maza Allah a jikinsa da baban sai na ali da mahaifin maza Allah ɗaki ɗaya suke uwa ɗaya uba ɗaya ka ku ai da jini ko in mu hausa suke cewa mazazar ko ɗan mazazar da ɗan mace da ɗan namiji suna wasa ko ɗan mace da ɗan namiji wai in ka ji bahaushe ya ce da wane da wane a yi wasa wai sun yi shigen kama da wani abu ne amma ba haka ba kamar suna gaba da juna ashe ba gaba suke ba to su yi wasa sai ga fulani da bare-bare suna wasa saboda sun taɓa yaƙi tsakaninsu to kamar abokan gaba ne amma ba gaba ake wato su ashe su yi wasa kamar ba haɗeje da bakatsi ne saboda sun taɓa faɗa to wai dan a rushe gabar sai a ce to in kuka shige sai a ce ku wasa to da dan mace da dan namiji kamar yan uwa ba ku yan uwa bane ba abin da ya hada ku da dan mace da dan namiji ba yan uwa bane ba abin da ya hada ku to sai bahaushe ya ce ku wasa amma da dan namiji dan namiji ana wasa saboda yan uwa ne kawai wani abu ɗaya ne ba maganar wasa to yan uwa ne zuriya manzala sallallahu alaihi wasallam da sayyidina ali yan uwa ne zirya to shi muhammadu bin hanafiya mahaifinsa ce hanafiya ɗin shi ne ake kiran shi da sunanta to amma ba na na faɗi ba ce ta haife shi su sai na ali na na faɗi ma ce ta haife shi to saboda haka kuma wannan ya nuna halaccin irin abin da yan bokon yanzu da ba san addini ba suka kama fassara ƙudu'uhu li aba'ihim wa a ƙasar indalla wai mace ba za a kira ta da sunan baba mijinta ba wai haramun ne me ya haramta Allah ta yi wad'uhu da aba'i wai a kira su da sunan iyayensu shi ne hujjarsu na cewa ba za a kira mace da sunan baban mijinta ba sai dai a kira ya wannan al'ada ta iyayen da kakanni su suna ganin jahilci ne su ne ko jahilai wannan aya ba ta magana akan suna da'awa ta suna dangantaka ta nasaba take magana dangantakan nasaba kar ku dangana wa mutane nasabar da ba tasu ba kowa a dangana shi ga nasabar babansa ma'ana babansa ne ya haife shi ba kawai mujarradin kiran suna dan a gane ka ba in suna ne dan a gane ka ko da kuka kofar gidanku za a dinga gane ka an an ce a muna garin ba muna da na kuka ba eh to in ka yanzu in ka faɗo wani sunan za a gane shi amma da an ce na kuka ba to ko da kuka kofa gidanku za a gane ka abinda kawai musulunci yake bi isa ismul fusuqu ba da ne sunan fasikanci to bayan ka zama musulmi amma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba da sunan da ba a kira su ba da sunan yanzu ba manzo manzo Abu Huraira ba Huraira nan ba mage bace to yanzu gashi an ce wajen suna 30 da wani abu gare shi in ka faɗi wani sunan ai ka gane shi za a amma da ka ce Abu Huraira ba sai a gane shi to wasu an faɗe su yanzu zile da ne zile da ne ba da sunan ba da haka aka san shi yanzu ta kiliman ka ce wani a sunan shi ba za a faɗi sunan shi amma zile da ne sunan shi wannan ƙudu'uhu da aba'in ne ka ga dai an su fi kowa fahimta alƙur'ani ko to wa'anda yanzu bilal bin abi rabahi bilal bin abi rabahi ba sunansa ba ne don rabahu ɗin baba shi ce babarsa ce ibn ummul maktum ibn ummul maktum sunansa kenan har ya bace ma sunan nashi babarsa ce suhailu bin bayza yanzu nan samarin da suka kashe abu jihar ranar badar mu'awuzu da mu'azu ba ayan afara'u wani afara'un ai mace ce babarsa ce kuma ana kiransu da sunanta kaga ashe inda ul'um da aba'in kowa da sunan baban shi za a kira yau shi duk nan da an canja musu sura a'a kar a dan kad manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya dangan kansa kansa da baban da baban shi ba yace wane ne babana wane ne ya haife ni yayi decline din nasabarsa manzala yace tun daga nan ya nemi inda zai zauna a wuta saboda haka mana dangantaka ake magana ba wai kira ba amma da wanda ake kira da sunansa iyayensa ko da wanda ake kira da sunan sana'ar shi ko da wanda ake kira da sunan sifar da Allah ya masa akwai humaidu dawili akwai humaidu dawili saboda tsawon shi shi yasa ake kiransa humaidu dawili to kaga duk wannan kuma malamai ne suke kiransu kuma ga yanan sunaye rututu zaka dinga ji ba wai lalle sai da babansu ake kiransu ba saboda haka in da babanka za a gane ka to a kira ka da babanka inda matakka ma za a dinga gane ka to a kira ka domin in ba a hada da ita ba sai ka bace ko an wunan garin muna da su da yawa ko wanda inda aka faɗe shi sai an hada da matar to in kuma ka hada da matar ba sai ya bace wanda sana'arsa wani da wurin da yake zama ma za ka hada shi sun shi to musulunci addini ne waye musulunci ba zai hana a kira mutum bayan kalmar ba batatta ba ce ba mara kyau ba ce ba muguwar kalma ba ce kuma da shi za a gane mutum ko musulunci ce a kar a kira shi da wannan kar a kira shi na taɓa ba ku labarin wani wanda ta auri wani babban mutum sai ta ce ita sunan babanta za a saka sai to shi kenan a sa sunan babanki sai ban mata sannan sai za a tafi kasashen duniya sai aka haɗa fasuna ga baki ɗaya da 'ya'yan gidan da matan yadda aka tafi aka kai biza duk sai aka wa kowa biza amma aka dada nata ya ni ba a yin bai ce kyau niyan ban sani ba ina can dai shi wannan da kika sa shi ne ba a sani ba su sun ana amfani hankakin mai kuɗi ne daga jin sunayensu an san duk wa'annan harka arziki za su duk aka bubbuga musu da canbi ita kuma wannan ba a san waye ba sai aka dawo da shi aka ƙi yin biza sai dai ki haƙura ko kuma a canza sunan ana son zuwa to kaga saboda sani sani ake nufi kawai a santa ko da wala wani ba cewa yaron wani ba ake faɗa sai a faɗi mai gidan shi in an faɗi mai gidansa kuma na a kwanaki da ne wannan magana aina ce ai shekiyanci ne yanzu a matan gwamnoni da na shugaban kasa a kowace kike amfani da sunan babanta to su a masu wa'azi su daina mana akwai matan gwamnoni da take amfani da sunan babanta ai canja ake ko a da ake maza maza a ruga aje a canja yanzu sunanta ya koma kaza ba wacce muka san sunan babanta to da yake su yan zamanin nan an ari sunan malinta an ba su suna abin da suka dama sai wanda Allah ya taimaka in mai hankali ne da lura zai gane cewa waɗannan ba malamai bane waɗannan su ma san abin da suke faɗa to amma da yawa mutane su rudu in suka faɗi magana sai su ruɗe mutane su su kamar da gaske ne bayan ku Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba na'am an ali nani yan an abdullahi bin muhammad ya gil bin muhammad al-hanafi an ali daga babansa kenan ali an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzala sallallahu alaihi wasallam manzala ce mi fitahu salati at-tuhur mabudin sallah ay arwala wata harimu ha abinda yake sa a shiga sallah shine kabbara harama ana ce mata kabbara harama saboda da ka ce allahu akbar to ta haramta ma duk wani aiki da ba na sallah ba shi sa aka ce mata kabbara harama kabbara da take haramta duk wani aiki da ba na sallah ba to shine to in za ka halatta ta kuma ka gama at taslimu shi ita ita kuma ake mata taslimatu tahlimi sallamar da take halatta duk sauran aika da aka hana ka sai ake ce mata taslimatu tahlimi to kamar na taɓa ba ku kisa wani saurayi ko imamu shafi'i da wani malami tambaye shi ce kai da me ake shiga sallah ya ce da sunna biyu da farilla biyu da sunna ɗaya ma'ana yana nufin da niyya da kabbara harama sunna ko in shi daga hannu yayin kabbara harama da wannan ake shiga sallah to alhamdulillah na'am